والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba 28 ga watan Al-Muharram hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma 23 ga watan 7 2025 kamar yadda aka saba rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai sunan ko mai taken addurarul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin magabata a shekul allama muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullahu ta'ala wanda Allah ya warasuwa hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1250 to sannan muna cikin kitabun nikahi littafi da yake magana kan matsaloli na aure wannan shine darasi na hamsin da hudu ya zo daidai gabar matsala ta zamantakewa tsakanin ma'aurata kuma zamantakewa da alkhairi shine abin da ake cewa almu'asharatu bil ma'ruf mare da Allah da kanshi ya umarci mutane wa ashiru unna bil ma'ruf wa ashiruhunna ku maza wake ma wannan wasiya wake ma wannan umarni ku zauna da matayen ku bil ma'rufi da kyautatawa wacce ta dace da shari'a Abdullahi ibn Abdul Aziz ibn Bas al-Allama yake cewa sauke haƙoƙin da Allah ya dora maka na ciyarwa kyautata mu'amala da iya sarrafa harshe ko kiyaye ko kana harshe tare da ita da girmama ta a matsayinta ta ‘yar adam a matsayinta ta mai ɗakinka a matsayinta ta uwar ‘ya'yanka a matsayinta ta musulma haƙoƙin da yawa bai ce duka wa'in ka tattara su ne sai su kai ka gidan almu'asharatu bil ma'ruf ka yi zamantakewa ko ka yi mu'amala da ita mu'amala ta alkhairi kuma mu'amala da kyautatawa yadda shari'a ta ce to za mu tashi da yake cewa wa alaihi bi ihsanil mu'asharati ko bi ihsanil ishara ana cewa al isharatu zawjiyya ko kuma al mu'asharatu zawjiyya duka biyun ana faɗi ishara al ishara da al mu'ashara duka zamantakewa da mu'amalar aure a tsakanin ma'aurata. Wa alaihi da ya ce yana nufin yajibu alaihi, yajibu ala zauji ihsanu li'ishra kyautata zamantakewa. Saboda fadan Allah madaukakin sarki da ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf kuma ku yi mu'amala da su mu'amala da kyautatawa bisa yadda abin ya dace da shari'a. ya tabbata cikin hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu anhu wanda al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar annabi yake cewa innal mar'ata kadhila ita mace da ka ganta yadda ka san kashin haka da kari haka take annabi ya dauko abin daga tushe ne dan ya fada maka cewa wani abin in mace ta yi ba a mamaki in ba ta yi bane za a yi mamaki wani abun kuma idan ta ƙi ba za a yi mamaki ba in ta yi ne za a yi mamaki da haka kowane za ka yi la'akari da a yana ka tsinci kanka a ciki to annabi ya ce ita macen nan da ka gani yadda ka san kashin haƙarƙari in za hafta to kima haka sartaha in ka ce sai ka miƙar da ya ce daidai da kai a to annabi ya ce ka sartaha wa in taraktaha idan kuma ka batta istamta'ta biha to sai ka ji daɗin rayuwa da ita wayannan ɗabi'u halaye gariza asalin zubin halitta kenan to duk in ka yadda ku gudana ku rayu akan yadda aka yi ta shikenan sai ka zauna lafiya amma ka ce kana so ta zama irinka to ai kai ma ba za ka iya zama irin wani ba a cikin maza ma ‘yan uwanka balantana ita da ka canza mata nahiya ka ɗauke ta daga nahiyar mata kai kai ta ta nahiyar maza kuma kana so a nahiyar mazan ma ta zama irinka bayan kai kuma a nahiyar taku ta mazaje da kanka ka sallama abinda wani ya yi kai ma ba za ka iya ba to da haka sai ka sallama ka yadda da cewa walaisa zakaru kal'unsa namiji ba kamar mace yake ba wa mai yunashu fil hilyati ne annabi yace fatausu bin nisa ku kyautatawa mata ku kyautatawa mata umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da cewa kowane namiji ya kyautatawa matar shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani hadisin kuma yake cewa akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wanda mu'minin da yafi kowa a cikin mu'minai cikar imani shine wanda yafi su kyawawan ɗabi'u wa khiyarukum khiyarukum linisa'i mafi kirkin ku mafi alkhairin shine mafi alkhairin ku a iyalan shi yasa yanzu mutum ko ta wata takara ya fito ko wani abu ya fito kana so kai wani rubutu akan shi iyalan shi zaka tambaya idan matar shi ta ce maka mugun hali gare shi to tsakani ga Allah kashi casa'in haka ne musamman a ce ta faɗa gaskiya ta ɗan wawwaiga ta gaba a kallanta ta samu tabbacin ba a rekodin ta samu natsuwar ba za a ci amanarta ba to za ta feɗe maka dare har wutsiya ciwon na Allah ramar gida da kake gani ko wannan na Allah na Allah da kake gani to ashe a riga ne kawai ko kuma a waje ne kawai amma su a gida a ba su san shi a mutumin kirki ba su san shi a mai mu'amala ba ba su san shi a nagartacce ba kawai sun dai san shi kawai a wani mutum wanda ga shi nan dai ga shi nan dai so da haka shi ba ba yabo dai ba fallasa annabi ya ce wanda ya fi kyautata wa iyalan shi to shi wannan mutumin shi ne ya fi zama mutumin kirki a tsakanin mazaje khairukum khairukum linisa'i mafi alkhairinku shi ne wanda ya fi kowa alkhairi a cikin iyalai shi daka umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wa karatun da muke akai wa alaihi bi ihsani da ishara kuma wajibi ne a gare shi ya kyautata zamantakewa da kyakkyawar mu'amala da ita wannan matar tashi wannan iyalin nashi idan an ce al-mu'ashara bil ma'ruf kamar yadda shi ma Siddiq Hassan Khan da ya zo sharhin nan wurin yake cewa daga ciki ya ciyar da ita an tut'imaha idza ta'im wannan kuma mata ya kamata su san wannan kaidar kai ma ya kamata kuma ka sani wani ya zo ya ce rasulullah ina da dinari ɗaya ina da dinari ɗaya wa zan ciyar to ya ce kanka kaga da a ce matar shi ta fi cancantar dinarin zai tambaye shi kana da mata tunda bai tambaye shi ba to dinarin nashi ne to daga nan ka samo na biyu kuma sai ka sa iyayenka sai ka sa iyayenka shi namiji bai da kamar iyaye ko ya haifa duniyan nan amma ita mace ba ta da kamar miji ko duniyan nan ta haife ta shi ne bambanci ita mace in ka ce da sewa wane ne number one waye first class sun kira ce mijinta amma kai namiji aka tambaye ka wace wane ne first class sun kai ka ce uwa da uba ba wata mata da za ta iya gokayya da su green zone ne mata ma ba za ta iya kankankan da su ba amma shi miji yana da wancan fifiko a wurin mata akan iyayen da tun da kai namiji ake magana in ka samu dinari ɗaya sai ka ci in ka samu na biyu ka ba iyaye in ka samu na uku to sai ka ba matarka to matukar ka ci ka ciyar da ita to kuma ka ciyar da ita daga abin da ka iya samu na halaliya liyum fiqdu sa'atin min sa'ati in ka samo mai yawa ka samo mai daɗi ka samo mai auki to duka shi za ka bata idan ka ci to ita ma kuma ka ciyar da ita amana ce a kanka matsalar gani zulmun hadisin da ke cikin as-sahih sai bukhari hadisi abi huraira kwauran mawadaci kwauran me shi zalunci ne kana da shi ka rika musu kwauro ka rika musu maneji kai ta tattalawa wai duk sun karya ka san hana ka arziki wannan maganar karya ce zalla bal arzikin fa zai zo ne gwargware da kai kuma kake masa hidimar kuma ka je ka auna ka gani ka ɗauki data tattara ka tattaro bayanai za ka cimma masu kashe dukiyarsu ga iyalan ba su ne mafiya tsananin talauci ba akan waɗanda suke wa iyalan ƙwauri masu mai iyalan ƙwaurin za ga dai har jiya dai yau tun zamanin shagari ake faɗa da shi akan gwangwan shinkafa da gwangwan masara da canjin naira biyar na kuɗewa busasshiya ko ɗanya kuma tun zamanin shagarin suna da jajayen sawu har yanzu tafiya ta tafi yana nan yadda yake ba abin da ya canza shi kuma wancan da suke makallan almubazzari shi komai ya ce iyalai shi kuma yana nan alkhairai wani akan wani wani bayan wani wani tare da wani so da mutum zai ciyar da matar yana cikin kyautatawa da alkhairi wala kiswa ko kuswa sannan ya mata tufafi za ka ɗinka mata tufa kai ma idan ka ɗinka malamai masu ijtihadi suna cewa karanci kai mata ɗinki so biyu in an fara zufa kai mata na shan iska in an fara sanyi kai mata na maganin sanyi akalla kai mata ɗinki biyu a shekara ko kuma dai kada dai ta zauna babu tufa to sannan bayan ka samar mata da wannan sai ka samar mata da husnul mu'amala sai ka kyautata mata mu'amala ba sayo ta kai ba irin yadda ka sayo akuya da yanzu ci maka gari da ka zane ta ba tsunto ta kai ba yadda za ka rika wurga ta inda ka ga dama kuma yadda za ka wurga kwankwalatin da ka tsunto don wani aiki kuma ka fasa aikin sannan ba kyauta aka baka ba balantana kai kyau mutane gori kai matsa maka akai a da ka za ka kyautata mu'amala tare da ita idan ba ta mata karai ta yi to ka bi hanyoyi na shari'a wani mutum ya ga tambaya da sallama yake ta ya ause ni yi man wasiya qala la taghzab kada kai fushi ta bata maka to ka nemi hanyar da za a warware abin cikin fahimtar juna kila idan ta hau kai ma ka hau ko ka hau ita ma ta hau to wa zai so ko kuma a daidaita a ƙarshe sai ka ga labari ya canza sai a faranta ran shedan wa alaiha sa'at bayan mai gida ya dauki duka wa'annan dawainiya duk abinda ita mace za ta iya rayuwa tun daga haihuwa har ta rasu ba da san ko kwandala ba ba sai ta sana'a ko ba ta sana'a ba za ta rayu kai kai ne za ka nema sana'a kai kai ne za ka nema aikin yi har shi yasa daga suke wani salon zance suke cewa mace galiban gaɓoɓi uku take da su na lalacewa kuma mace tana da gaɓoɓi uku ne da take cewa ta bani kuma kowane mataki akwai wanda duniya za ta zarga kafin ya je lahira a tare shi idan ka ga karamar yarinya ko budurwa ta lalace babanta za ta kuma lallai an samu matsala wajen tsayuwar baban da wajibin shi ko kuma an samu kaddara ta jarabawa amma dole dai akwai ɗayan biyun nan to sannan idan mace ta yi aure ka ji tana wash tana kokawa ko kuma ta saki layi lallai an samu matsala a mijinta bai san wace ce mace ba bai san ya ake wa mace ba bai san kimar mace ba za ka an samu matsala ta wajen miji idan mace ta manyanta ta hayayyafa kaji tana kai ko wani an samu matsala a yaya ta haifi banza amma in dai ta haifufi waɗanda suka haihu ai ba ta da matsala suna ka mace gaɓoɓi uku take samun matsala ko dai a hannun ko bayan an samu matsala ta lalace ko a hannun miji in an samu matsala ta lalace ko a hannun ya'ya an samu matsala wasu ta lalace to da haka ita mace bayan miji ya tsayuwar daka da waɗancan hidindimu ya ba da kuɗin shi da lokacin shi da suwaye shi yasa ka'ida suke cewa ba ka cewa mace ta yi maneji sai dan Allah ya kaddaro maka maneji su da ka kalmar mace ta yi maneji ba kalmar ka bace ka bari Allah ya kaddaro har ita ta gane maneji zai ba sai ka faɗa mata ba ta fi ka sanin meye maneji ta fi ka sanin meye dabarar ta mata amma ta ce a kawo kuɗin cefa ne ka saka hannu a aljihu kalan wani ya kusa jaji baka ciro ba kana ta tsallake jihohi ka bar kano dubu ɗaya ɗaya ka tafi jihohin ɗari biyar biyar sai ka ɗan ji masu santsi santsin nan su ma sai ka fara sai inda kake jin a santsin kuma ka fara tsantar kaushi irin biyar ɗin nan da zanen ta ya share kenan eh biyar ɗin da ba ta da ma shi kanshi ta ma balewan a cikin biyar ɗin ma ya rasu ya rasu tun a garin su kuma sai ya sake rasuwa a takarda sai ka dan wurgo mata kawai ga nan ki fashi da godiyar Allah da kuma dabarar da wasu mazan ke wanda ba dabara ba ce kashe kanka ne duk da za ta tambaye shi wasu kuɗaɗe sai kirkira laifi ta shigo ranka ya daɗe ba wani ranka ya daɗe a sake aiki ki ki bara nan aka ce ki yi kaza ba ki ba laifin bara to yanzu ta shigo tambaye ce ba ne ne ko da haka an kada mata gwiwa wai shi wai wai dan siyasa wannan ita ce siyasa jahannamiya kenan su da haka ba kai za ka ce temane da ba an baka da yawa dole ka ba ta yadda zai ishe ta shi yasa suke cewa idan ka auro mace mai mugun ci mai mugun sha mai miyagun da dururi yau asibiti gobe kemis ba za ka mai da ita a baka kuɗinka ba sai dai idan ka sanya wa iyayenta sharadi amma da aka zo auren kai baka tambaya ba tana da ci ko ba ta da ci kuka yi shiru kai aka daura aure kai kuma abokan kasuwanci ko aiki malam ka shigo da wani buhun shinkafa jiran zai buhu tiya goma sha shida ko sha bakwai shinkafa mai kyau biki ya watse yau laraba an fara girki yau laraba an dan gwada an girka gobe alhamis jibi juma'a asabar ka gafata a bakin kofa ashe ita kusan ciya biyu take ci ciya biyu da safe ciya biyu da rana ciya biyu da yamma sai sai ma ne ce ta haka Allah ya wuta falala ce daga cikin karamomin da akwai ci da yawa to yanzu ba da ma ka ce kamar da ba ka kudin ka shine suke cewa wai mugun ci illa ce ba illa ba ce saboda in dai za ta yi maka wannan muguncin ko abin da ya rage na kai kuma kai bincike akwai inda zaka fanshi lallai akwai inda zaka fanshi sai ka auna ka auna ka ga ina ne to ita kuma ba ta da kasala kai ai ita ba dama ne wajen wanki sai ka buɗe ga kamfanin wanki kawai kai ne kashiya a ci shinkafa a ci gaba da wanki kenan su da ka ba illa mace ba za ka ce ka mayar da ita wasu ba sai dai in ka sa masu sharadi cewa ya cin ta yake eh to gaskiya ita tana da danci haka kaza kaza a lokacin ko suka yi maka rufa rufa suka yi maka ha'inci to sai ka mayar wa shi waliyin shine sai su baka to bayan ka yi mata wa'annan tsawainiya ita kuma wa alaiha sa'at wajibi ne ta maka da shi yasa aka shar'anta mana idan kana da mace sai ta maka nushuzi ko ta gudu ta bar gidanka za ka iya daina ciyar da ita in ka ce ta yi ba za ta yi ba in ka ce ta bari ba za ta bari ba ko kuma tana fita ba tare da izinin ka ba ta yi mishuzi kenan sai ka hana ta abinci in kuma tafiya sai ta yi yaji sai ka kibata ko ka yayi mata da kuɗin abinci saboda ne ai daga cikin fifikon da maza ke da shi akan mata wa ma an faƙo min amwali hidimar da maza ke yi to ba zai yiwu ya ɗauki ɗawainiyar ta kaf ko ba za ta bi mashi umarni ba to tunda haka ne sai ai ɗaya da ɗaya da'ar da aka ɗora mata ta ƙi ko to kai ma ce wanda aka ɗora maka sai ka ƙi amma matukar tana maka biyayya lallai sai ka ciyar da ita sai ka shayar da ita sai ka tufatar da ita komai da lurarta ta zuwa asibiti da kemis haka za ka haƙura ka gode wa Allah jarabawar ka kai a nan ta tsaya shi wani ba wai an jarabce shi bane da mace mai laulayi shi shi ke da laulayin in kuma ka yadda to gana Allah na yi addu'a a ɗauke laulayin a ɗora maka ita ta warke gada gau kai ka hau kai da kanka za ka ce a Allah ban gajiya bayi ai kana rufa mana asiri ai ya fi maka sauƙi ce ta laulaye da kai ka fara ne idan ka fara ko ta warke za ta dawo ku ci gaba dai to kaga sai ka gode wa Allah ma da laulayin ba a kanka yake ba da aka yi cewa alai haqqatu wajibi ne ita kuma taimace da'a sai Allah ya ce fa in afa'anakum idan matan ku suka yi muku da'a fala tabghu alaihinna sabila kar ku nemi hanyar da za ku kala wasu masu wani laifin aka ya tabbata cikin hadisin sayyidina abi hurairah radiyallahu an wanda al-imam bukhari da muslim suka fitar annabi yake cewa idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fa bata ghadbana alaiha la'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha idan miji ya kira matar shi zuwa ga shimfidar shi take zuwa ya kwana yana mai fushi da ita mala'iku za su gaba da tsine mashi har sai ta wayi gari ta je asuba a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hajjin ban kwana bayan ya yi wa'azi ya gargadantar ya tsoratar ce istausu bin nisa'i khaira ku kula da mata da alkhairi fa inna ma hunna awanun laysa tamlikuna min hunna shay'a ghaira zalika su ko yadda ka san fursunonin yaƙi fa haka aka saka ku ba a ƙarƙashin haka aka saka su a ƙarƙashin mu ka duba bayan za ta fita ba sai ta tambaye ka in ta bushe iska za ta iya fita ko ba tambaye ka kuma za ta iya zuwa ta dawo ma baka sani ba annabi ya ce ba ku mallaki komai ba sai wannan illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina sai idan sun zo da alfasha bayyananna fa in fa'alna fahjuruhunna fil mazaji'i wadribuhunna darban ghayra mubarrih in sun ƙi ku yi musu duka duka wanda zai illatar ba fa in afa'anakum fala tabu alaihinna sabila in suka ƙi mana in suka yi muku da'a to ba ku da wata hanya da za ku makalewa don ku dora masu laifi inna lakum min nisa'ikum haqqa wa li nisa'ikum alaikum haqqa kuna da haƙƙi akan matanku matanku na da haƙƙi akan ku fa amma haqqukum ala nisa'ikum haƙƙinku a kan matanku, fala yutse an na furushakun man takarahuna, ba za su zaunar da kowa ba da kuke ƙi a kan shimfiɗinku, wala ya azanna fi buyutikum liman takarahuna, ba za su ba da izinin shiga gidanku ba ga duk wanda kuke ƙi. Ala wa haƙƙuhunna alaikum an tusinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. annabi ce haƙƙinsu a kanku shi ne ku ciyar da su ku tufatar da su a ba su abinci a ba su tufafi da sauran haƙoƙi da aka ambata a wasu hadisa wa man kana lahu zawjani fasa'ida wanda yake da mata biyu ko sama da biyu fasa'ida din shine sama da biyu adala bainahunna wajibi ne yayi adalci a tsakaninsu filikismati a cikin rabon kwana wa mata da ulhajatu ilaihi da duk abin da bukata ke sa a yi shi shi ne wanda yake da mace fiye da ɗaya kusan abu hudu su ne masu ƙarfin da zai yi adalci a tsakaninsu ya kawo ɗaya nan rabon kwana maganar ciyarwa mun sha maimaitawa ana matarka da aka ce kai za ka ciyar da ita to haka kai za ka shayar da ita idan ba ta shan ruwan burtsatsi haka za ka nemo na rijiyar da take iya sha karka zo ka ce to ni kai na ne na sha to kai waye dan kana ta ita sai ta sha kawai dan kana ta sai ta sha ai ba da za ka faɗa mawa ba ta ce na bai mata daɗi sai ka nemo wanda zai mata daɗi to duk wanda aka ce ciyar da shi kamar matarka to shanta na hannunka maganin ta na hannunka yana ɗaya daga cikin kurakurai mutum matar shi ba lafiya wai sai auna ta gidan iyayenta lafiya gidan miji wai ciwo gidan uba wannan gargajiya ce mara kyau ai ai iyayenta sai dai ka faɗa masa halin da suke ciki da take ciki in sun taimaka maka ba dole bane in sun yi abu ne mai kyau dan kai ma ɗansu ne yayi amma suka ce ba za su yi ba ko kuma ba za su iya ba ba za ka mayar masu da ‘yarsu ba. Illa dura kuma ta sa ta koma ta da ƙila ta fi samun kula, to da cinta, da shanta, da tufafinta, da maganinta duka yana kanka. Kar ka bar su da wata ɗawainiya. Yadda ka saba wace fa nan haka za ka riƙa kaiwa ta. A can za ka riƙa yi shi. Idan iyayenta sun ce ka bari za ta ci a nan, wannan kuma wata falala ce ka samu aljihunka zai ɗan tasa. kafin ta dawo. Saboda har magani wajibin uba ne, a wajibin miji ne. To wanda yake da mata biyu zai adalci rabon kwana, ciyarwa da ciyayarwa da magani, sannan zai adalci a tufatarwa, sannan zai adalci a wurin zama. Rabon kwana gwargwaron yadda suka yarjejeniya. Nabi sallallahu alaihi wasallama shi a wurin shi ba wajibi bane ya rabon kwana. in ya ga dama ya je ɗakin wata ya wata ɗaya in ya ga dama ya zo ɗakin wata ya minti talatin ya gama kuma bai laifi ba turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka man tasha in ka ga dama ka kawo duk wanda ka ga dama kusa da kai a ɗakin ta za ka zauna wanda baka so ba kuma ta koma nesa kama duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake masa rabon kwana har ma yakan ce Allah na yi iya abin da zan iya na wannan rabon kwana kar ka kama ni da abin da ba zan iya ba to sannan wajen abinci za ka ciyar da ita ne har ta ƙoshi ba za ka ciyar da ita ba ne daidai da ɗaya za ka iya samun ɗaya ba ta da ci ɗaya kuma mai ci wannan ba ta da ci sosai sai a ɗan ba ta wanda ba ta ci cikin ta aka ba ta gwangon shinkafa sai ta da huwa uku ne ta dan kamfato gwangwala ce uku hudu ta gama ita ba ta ci sosai wannan kuma ina sai dai mudu biyu za ka za ba wannan gwangwala ce uku a ba wannan mudu uku kuma kar kai mata gori kar kai mata gori haka wannan ba ta da lafiya za ku wani rainin hankali da mata ke yi waya za a yi ta kai wancan asibiti ana kashe kuɗi wayan duk in an kai wancan asibiti ita ma a ba ta kuɗin wannan mata ɗan raina makarantar halarin da kai ne da fi ko gaskiya sai ka ce to a sai ki ciwon kuma kina faɗuwa zan ce da gangan ne kina farawa zan ce da gangan ne ki warke ko in yi gaba to da ka in ta ciwo shi kenan ko kuma wannan na karatu wannan ba ta yi to haka idan an zo wajen tufatarwa wannan ya samararriya ne kwalle ɗaya ya ishe ka a yi riga a yi zani har da ɗankwali ya samararriya da kasan yarbe ne wannan kuma sai turmi biyu wannan sai a sai ba ta kwalle ɗaya wannan sai a ba ta turmi biyu sai a faɗa kuɗin ɗinki wannan dubu bakwai wannan dubu ɗaya da ɗari sai kowa ya kirga a bata in an jawo shin a yi ƙiba in abincin haushi ne to wurin zama kuwa za ka daidaita su ne in waccan tana da fanka wannan ma zuwa sa mata fanka haka ya kamata waccan an dan gyara mata pop to wannan ma zuwa mata pop ita ma amma waccan tanti ita ma wannan ya mata tanti an dan waccan na da to kowace dai mutum ya gyara daidai gurgudu wurin da malamai suke cewa ka iya dan bambantawa shine ila ɗaya na aiki ɗaya ba ta aiki ko kuma ɗaya tana maka wasu ɗawainiyar da ɗayar ba ta yi in kai rubutu a kwamfuta ɗaya na maka wasani ka iya ƙirƙirar wani abu ka biya ta ko kuma wannan na fita ta aiki wannan ba ta aiki sai ka ce to ke da baki ba kya fita ki aiki ke da ke fita aiki kin ga aikin rana kusan har na ke ma wannan ke ko kuma ki dawo ki hajaran majaran dai to wani da yunwa ba su samu abinci da suke so ba to ita ma zai rika bata wani abu duk wata in kai haka yayi waccan ba dama ta ce a bata in kuma tana so a bata ta rubuta ritaya a can ta dawo ta zauna mu ga in za a iya yi dan za ka iya sai ta rubuta ritaya ta dawo sai ka ce gaskiya ba zan iya haɗa biyu ba da ka ita ma na daina bata duk wanda ya yi sama dai lafiya lafiya abinda aka yi ma wannan ita ma wannan ai mata kawai abinda shari'a bata tilasta wa mai auren mace fiye da ɗaya ba shine soyayya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu fala tamilu kullal maili fatadruha kal mu'allafa Allah ya ce ba za ku taɓa iyawa ba an ta'adiru bainan nisa ku yi adalci ku yi daidaito a babin soyayya tsakanin matan ba zai yiwu ba dole sai ka samu akalla wannan kana son ta kashi hamsin da ɗaya wannan kuma arba'in da tara wannan ta ɗara wannan da biyu koya ne sai an samu amma fala ta nilu kullal maili kar ku karkata iya karkata wannan gargajiyar kuma tana nan tana yawo a tsakanin mutane wallahi kila ma wannan mugun halin na abin da ke hana yi mana ruwa sai ka ji wata matar ta ce ita rabban da ya je wajen ta ma ya yi watanni kuma da juma'a litini alhamis duk ya yi azumi an yi ramadan da shi an yi waye da shi an yi waye da shi wata masifa a gari shi bai sani ba sai ita me ta yi in ka tambaye shi me ta yi bai da wani abu da zai iya nuna maka kwaya ɗaya da ya sa yake haka ba nushuzi ba ne inda da matsalar nushuzi ne to da da sauki ta ce akwai dalili kana da dalili a suratul nisa da sauransu amma me yayi ta yi ita wannan ka kaurace mata ai tun da ya kara aure ya koma wajen wancan kila wani in kana tattauna da ‘yan uwan sai kai suna cewa ai yanzu aka waccan asiri ta yanzu ba wani asiri ba tsantsar iya shege ne galibin ba asiri ba ne ai masu bincike suna cewa kashi casa'in na waɗanda asiri ke kamawa dama su ma a da'irar suke in ma ba a yi mashi ba shi ma zai ma wani amma kana tsaye fastakin kama umar kashi casa'in ba zai kama ka ba su gama kulluwar ba za a ganka ba amma dama kai ma ga kanan lange-lange kai kanka kwaɗonka ne kawai ka ga ɗan taɓa tegun wani to kai ma aka maka dole ya taɓa ka jinjirin goci da ya zo huda ka kawai zai ya wuce ka ba wani asiri iya shege ne da rashin rabu yasa annabi ya tsoratar kwarai da gaske ga mazan da suke irin wannan zaluncin a tsakanin matansu wanda yake da mata biyu kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kanat lahum ra'atani yamilu li ahadihima 'ala al-ukhra jaa yawm al-qiyamati yajurru ahad shaqqayhi saqifan aw ma'ila zai zo wanda ke da mata biyu sai karkata wajen daya ita dayar za ga wani namijin saboda rashin tsanin inda muka nufa shi ne lahira wai sai ga wai ɗayan ma bai magana da ita bai shiga ɗakinta wai da imani ya cika shi shi zai bata kuɗin cefa ne sai ya ba ɗayar ta bata to ita ɗayar da ka bata ta bata da uwar mai tafi ta duk matsayinsu ɗaya ba duk matsayinsu ɗaya to me yasa ba za ka je kai ka bata ba wani ma zai ce gashi ke bata ke kin dan iya zama da ita shi bai iya ma zama da ita ba shi bai iya zama da ita kuma kafin dai kishiya ba ta iya zama da kishiya ba sai dai zaman kaddara da tsautsayi to shi gara ma ita wannan da shi ai ai duk makinsa daya da ita ma a mu'amalance ta da gwargwadon abin take da shi to duk wanda yake da mata biyu sai karkata a ɗaya kulawa hidima wane ne wane ne to ranar lahira ranar lahira me zai faru da shi zai zo barin jikin shi ya shanye ko barin jikin haka ya tsage ya faɗi yana jan shi da wata igiya ko wata cijiya ko kuma nan barin jikin shi paralyze ya ya mutu da ka ganta a filin kiyama su ne mata biyu ko fiye da biyu amma ya karkata ga ɗaya kowace tana da halin kirkin da za ka ji daɗin zama da ita in dai da manufa ka auro ta manufa ta addini kowace kuma tana da mugun halin da in dai ka ƙaurace ma wata saboda wani mugun hali ita ma wannan da ka tare da ita ita tana da mugun halin dan ba 'yar gidan ma'asumai bace ya ce daga gidan 'ya'yan adamu kullu bani adam khata duk dan adam kuma kuskure yake da shi wa alaikum assalam gaskiya ba ba ga wani shugab ba wani uwar gida wadda ta fi kyautata maka za ka yi cewa yi ɗakin ta za a raba in uwar gida ta tsare kimar ta tana da falalar azbaƙiyya amma in ta zubar da girmanta inda ka kawo kayan ka za ka ce to yau a je wuri ka za a raba so da ka yanzu aka kafe talabishin za ka iya cewa to kai dai da ga inda kake so a kafe saboda daga baya ke ma ɗayar za a sai maki na kin duk suka ke da ka ce ƙura kai a wurinka dai da ka kafe duk ɗaya ne kuma akwai da za ka kafe ya zama mahaɗa kowa ta zo ta kalla to shi kenan sai a kafe a wurin amma a ce wurin gida ke da fawar komai aka kawo sai ita kuma kai ka san ba adalci za ta yi ba gwamnati ce a tsakiya a zalima to ba za a bata ba ita ma in an raba a ce ta zo ta ɗauka ko kai ka karɓa raban da kanka kawai ko kuma a gidan da wadda ta iya da adalci sai a bata to sai ma da yake cewa idan safara idan mai gida zai tafiya akara a bayyana kunna sai ya kura a tsakanin mata wannan musamman tafiyar da ba ila yarjejeniya kuka yi ba misali kana da mata hudu ka ce to za mu je haji da wata bana to wannan da za ku tafi da ita ba kai za ka zaɓa ba ko dai ka tara suka ce to su shawara da ba za a fara tafiya ko kuma su ce sun ban maka zaɓi sai ka ce to bari a fara da seniority ka tafi da uwar gida to ka ga faɗa an san da wa za a amma haka wata kwatsam tafiya ta bijuru sai a ce to a yi ƙura'a musamman wadda ba ta a cikin wani tsari na yarjejeniya sai a ce a yi ƙura'a haka yi ƙura'a duk wadda lambar ta ko ta ɗauko tafiyar sai a tafi da ita idan aka zo za a sake yin wata duk wanda lambar ta ta fito sai a sake tafiya da ita zalika fadlullahi yutihi man yasha wanda lambar ta bata fito ba ta kula da gida nan ne alkhairin ta yake kun kuma sun ce a to su sun gina bi Qur'an nan kawai ayi tsari tafiya kaza da wanta za a in tafiya ta gaba ta zo to da wanta gaba za a je daga nan daga nan sai abu ya rika in suka yi wannan yarjejeniyar suka amince da haka to almuslimuna ala shurutihim musulmi za su zauna a kan sharaɗinsu ne illa sharɗan harrama halala wa Allah harama walil mar'ati an tahaba nawbataha ya halatta ga mace ta kyautar da kwananta aw tusaliha zawja ala isqatiha ko kuma ta sulhu da miji akan kayar da kwananta abu biyu ne ya halatta mace ta ɗauki rabon kwananta ta ba wata daga cikin matan na ga ko abdurrahman ibn al-juzai ne ko me a cikin alkawanin da suka iya kenan ko a cikin alfiqh al-madahib da arba na musamman na ba zan yi tuna kai tsaye inda matsalar take amma cikin littafin mu ne na malikiya cewa suke cewa irin wannan matsalar tana da abubuwa da za a dan kalla idan kana da mata hudu kuna kwana biyu sai wata a matan gida sai ta haihu wannan kwanan nata yana nan a matsayin kwananta maganar ɗakinta yana ɗaukar zafi yana warin yana yaji ana kunna wuta kukan jariri duk wannan ba uzuri ba ne sai ka bata kwananta to sai ta ce to ita yanzu ta ɗauki kwananta ta ba wance ba ka da zaɓi yanzu waccan sai ya mata hudu biyu nata biyu na kyauta daga kawalli ko kuma ta tara sauran mata ukun ta ce wa za ta sai kwana na sai wata ta ce za ta siya duk kwana ɗaya dubu biyar ba za ta siya ita ita ita da tafiyar da ita za a ba kuɗin adin mai gida ma bai sani ba sai ya dawo a bashi takardar yarjejeniya agreement an ga daɗe na sai da ma wance kwanaki na daga nan har in yi wata biyu shikenan sai ya koma ɗakin wajen amma idan ba a yi wancan ba a yi wancan ba sai ɗaya wadda ta yi hukunci ta ce mai gida rabon kwana na na baka yanzu sai dai ya narka sai raba ma uku ya zai yi to ko sai sai ce matan sun zama uku kenan a wajen rabon kwana ba da ma ce to ni kuma na ba wance ba a yadda ba in dai ta baka sai dai kai mata hikima ga ki a to ke kuma ai ba haka ake yi ba ai za ki duba wadda kuka fi dasawa ne sai ki bata in kana ga za ta ba wadda kai kuma kila kake so kar ka kama dai suna cikin hikima a wannan da hila ce an dan bude mana kofar mu iyayi sai ka dan yi hila amma matukar ta baka kai kuma ba za ka ba wata ba sannan kai ba za ka siya ba kada ka saya kuma ka ba wata ha lalle to kana da wani mugun kulli a ƙasa yau ne asirin ka ya tono in ta baka matan sun zama uku biyu biyu biyu an gama biyu biyu biyu kada ka ce biyu biyu biyu normal sai biyu na kyauta kuma ga inda ka za a ba yadda ba fala ta milu kullal mailin ne ba ake maka jin tsoro ko kuma autu salihal azzauja ko kuma ta zauna fi sulhu da miji mace ta zo ta ce to mai gida ni ina ganin za ka daina rabon kwana da ni, kuma na ɗauke maka ciyar da ni da shayar da ni da siyan man magani, ko kuma gyaran ɗakin da zan zauna, ko kuma ‘ya'yan da muka haifa su uku, su biyar, su goma, duk zan ci gaba ɗaukar nauyin karatunsu daga nan har wasu shekaru, amma abin da nake so karka sake ni. kila ta auna ta ga zai sake ta to ba laifi shi sulhu da mijin sai ta kayar da rabon kwananta ko wani haƙƙi nata sai shi kuma ya fasa sakin ta sai ci gaba da rayuwa a haka saboda burinta na su mutu ta tashi a cikin matan shi to da magana ta fi inganci shine idan mace ta aure namiji sai sai ya rasu sai ta sake wani auren in suka tashi a lahira mijin karshe shine mijinta duk da akwai fatawar masu malaman wanda ke da fahimtar cewa za a ba ta zaɓi ne tsakanin wanda ta rasu a hannun shi da wancan na farko. To wasu matan za su iya zaɓen na farkon, wasu kuma sun manta da shi. Kama dai abin da fi ganci shine shi wannan na ƙarshen shine mijinta. Shi wancan na farkon wasu na gama za a mantar da ita cewa ta taɓa aure balantana har ta tuno shi. sai dai in akwai saki tana da wasu haƙoƙi da za ta matso shi a tatsan mata ko yana da wasu haƙoƙi shi ma zai nema kafin rasuwar shi to idan tana tsoron ya sake ta sai ta ce to mai gida ni ina ga abin da za a yi na baka rabon kwana na kamar yadda sauda bintu zam'a ta yi matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta rasulullah kamar tana fahimtar annabi zai sake ta saboda ta manyanta saboda kaza saboda kaza sai ta rasulullah ciyar da ni duk ya fada kan ka na dauke wa ni zan ce da ni zan kula da kaina kuma rabon kwana na a daina rabo da ni kwana na na ba Aisha har annabi ya rasu zama Aisha tana da kwana biyu nata na kanta da na Sauda bintu Zam'a aminiyarta kuma haka aka rika mata kwana biyunta to wannan shari'a ta yadda da haka to da wannan ka'idar tana nan wa yuqimu inda al-jadidati lil-bikri sab'an zai zauna a wajen sabuwar amarya in ya auro ta budurwa zai zauna kwana bakwai wasayyibi salasa ita kuma bazawara zai zauna a wajenta kwana uku wannan uku wannan bakwai haka zai zauna shari'a haka ta bashi wannan dama malamai sun ta maganganu mene yasa suka ce da annal bikirar ragbat da annal bikirar ragbat fiha atam saboda an an an an fi shauƙin ita budurwar sai aka bada kwana bakwai wala hajatu ila ta'limi qalbiha aksar kuma ta fi buƙatuwar a ɗan ba ta lokaci a lallace ta har ta saba da wannan wakar da kamar wata sheƙa ce sabuwa da aka shigo da ita da bata sani ba sai aka ba ta kwana bakwai bazaura ko tana da ƙwarewarta tana da wasu ababe da ta hutu a baya da aka ita kuma sai aka ba ta kwana uku lokacin da ya auri ummu salama kamar da zo cikin hadisin sai aliman muslim ya zauna a wajen ta kwanaki guda uku aka yi zo cikin hadisin anas da muke ta mina sunnati idza tazawwada al-bikra al-sayyib aqama indaha sab'a thumma kasama in ya auro budurwa ya zauna a wajenta kwana bakwai sannan a fara rabon kwana sannan sai a yi kira sai a yi tattauna sai a fara rabon kwana wai za ta zawwaje sai ba kama inda ha salasa to maka sama in kuma ba budurwa ba ce ita ma sai a yi mata kwana ukunta daga nan sai a kira sai kuma a zo a fara rabon kwana ya ce wala ya zuzu la'azulu baya halatta ya yi wa matar shi iya ba baiwa ba wanda ita ce matsayar da malamai suke a kai kada ya mata azubu shine lokacin kwanciyar aure ya zubar da maniyin shi a waje kila wai dan saboda kada ta haihu ko kada ta samu ciki annabi ya ce wannan duk ba zai kau da kaddarar da Allah ya kaddaro ba ran da Allah ya kaddaro ya abin nan din shi ya halicce shi to babu makawa sai ya halicce shi ko ana hamada hamata akwai hadisai da suke nuni ga matsalar azalun kamar jabir yana cewa to su dai su dai sun san suna yi shi ya san suna yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su kuma qur'ani na sauka kuma bai hana su ba sai malamai suka ce to ai ai wannan magana ta shi ba ta nuna an hana a tana nuna dai shi bai san an hana ba ne kama hanin da aka yi kuma yana kewayawa ne a da'ira ta katta zama ɗaya in ya ce sai an nemi izininta to sannan kuma kai kada kai kokarin kaucewa kaddara kada kai kokarin kaucewa kaddara abu na uku wanda mazhabar shafi'iyya ba su yadda ba shine ita matar ana cutar da ita har ta mazhabar shafi'iyya suke cewa ai ta ba a kallanta ta nan bangaren kuma yace wala yajuzu ittiyanul mar'ati fi duburiha baya halatta a zo wa mace ta duburarta saboda hadisin sai na biyu hurera imam amur ibn hanbal a cikin al-musnad ɗan shi aka ahlus sunan aka imam al-bazzar annabi sallallahu alaihi wasallam ce mal'unun man atamra'atan fi duburiha an tsine mashi wanda ya zo wa mace a duburarta to da aka haramun ne haramun ne haramun ne ita matar kada ta yadda saboda sabon Allah ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba ta'a ga abokin halitta shi mijinta kenan ko a wannan bayi in dai a ciki akwai sabawa Allah madaukakin sarki wanda yake shine mahalicci so ka an haramta irin wannan mu'amala tsakanin ma'aurata shi idan ya niyyar haka yayi sabo ita idan ta yadda da haka ta yi sabo yana ga zamu iya kare shi wannan ko ce alwaladu da lifirashi faslun fasali alwaladu aka ne ko alwaladu lil firash da ne mai shimfiɗa ne wannan ka'idar za ga kamar mu a nan kasar wasu za ka kamar ban fahimce ta ba walil ahir al hajar amma bai kawo shi a nan ba ko a matanin amma dai haka yake a hadisi wanda aka rawaito kusan hanyoyi guda biyar na ga wani tesis da wani akan waɗannan wannan matsalar yi ya gwama ta da matsala ta zamani abinda ake nufi duk ɗan da mace mai aure za ta haifa na wanda yake amsa sunan mijinta ne maganar zina ta yi maganar fyaɗe aka yi mata maganar ta gudu ne ta je ta yi wani auren da auren shi duka dai ɗan na wannan ne matuƙar shi yana haihuwa in bincike ya nuna baya haihuwa to a lokacin ne ɗan ba na shi bane to tunda shari'a ta dawo mashi da ɗa shi kuma kawai sai ya karɓa idan bai yadda ba sai ya kora nasabar ɗan ta hanyar zuwa a idani in bai li'ani ba ya yi shiru ɗan shi ne misali yanzu mace ta gudu a wajen mijinta ta tafi wani gari sai sai ƙarya cewa ai ba ta da aure aka samu wani mutum ya ɗaura mata aure da wani suka yi aure sai bayan ta haihu sai ‘yan uwa ko shi mijin ya gano inda take sai aka kamo mijin aka kamo ta sai ga tsohon mijinta ga jinjiri ta zo da shi jinjirin na waye wannan hadisin shi ne ya bada amsa alwalar wancan jinjirin lilfirash na mai shimfiɗan ne ita waye mai shimfiɗar ta na halal mijin farko walil ahiri shi wancan na biyun da ya aure ta alhajar shi kuma dutse yake da shi koguna za a tattaru mala a jefe shi ya taba wuri shi kenan kes ya mutu ya rage aka karɓo ɗan sai su li'ani sai kora na tsabar ɗan sai zama ɗan nata ne ita kaɗai kuma a irin wannan yanayin ba a yadda a yi gwajin DNA ba ba a yadda a yi gwajin DNA ba haka idan aka zo wata mata kila yanzu irin tana son haihuwa amma kila ko yar boko ce ta ba ta son ɗaukar ciki matsalolin ciki kaddarar ciki ko da tsautsayin ciki shikenan kawai sai ta tafi ta yi mata attalki husainai irin wannan ɗaukar cikin da ake yi a na zamani yanzu robot ɗin nan ma duk suna haihuwa ko dan Allah masu kuɗin saye kar su fara sayowa ai aka fara cewa za a samu matsala ne tunda za a gana sai da su ga suna akwali kai gana can ma akwatin gawa ne ashe ma yanzu za a yi don dinta an yi programming dinta da abubuwa da yawa to har haihuwa suna yi to shikenan wata mace misali yanzu ba ta da ciki tana son haihuwa ba da maganar yan boko ita tana so ta ɗauki ciki ta haihu kila ta yi auren ta yi auren duk sun rabu ta ga shekaru na tafiya sai ta je inda ake siyar da ruwan maniyi na maza sai aka ɗibo sai aka haɗa da nata sai aka sa mata a mahaifiyar a mahaifarta wannan ɗan da ta haifa nawa yi shine suka ce da kira shi shi ma na asalin mai maniyin ne sai a tambayi kamfanin wannan nawaye da na wani mutum ne a jiha kaza sai mai waya ya zo an samu karuwa sai ya karɓa ɗan shi in yana sane za a ladabtar da shi za a ladabtar da likita ita ma za a ladabtar da ita kuma sai a ba shi ɗan shi a taƙaice dai idan matar aure ta je ta yi ciki ba da mijin ba to ɗan namijin ne ko ya yadda ko bai yadda ba yadda ya iya sai dai idan likitoci ko likitanci ya tabbatar da cewa shi kwata-kwata bai haihuwa. a lokacin ne suka ce ba sai ya yi la'ani da matar ba tsuran bai yarda da ɗan ba kawai ya kore mai ɗan tunda likitanci ya tabbatar da yana bai haihuwa amma an tabbatar yana haihuwa ba yadda ya iya sannan aka ce a jiya ya gwajin ne za a ce ba a yadda ba ba za a je a yi ba وعليكم السلام ورحمة الله إيه da nashi idan duka matan shi ne ba laifi in duka matan shi ne ba laifi ba laifi sun ce ya ma halatta mutum yana da mata sai auna ya ga wannan aka bar ta fara haihuwa koɗewa za ta yi da wuri sai su je kamfani sun yi aure miji da mata sai a ɗiba ƙwayoyin halittar shi a ɗiba ƙwayoyin halittar ta sai a zuba a na'ura shikenan har a haifi jinjirin je su ɗauko kayan su ya halatta sai dai kawai abinda ake jin tsoro to yaron wata ɗabi'a zai kwaso shine dai kawai amma dai ta wajen halarci ya halarta amma ba za a sa a mahaifar wata mata da ba matar shi ba ba zai yiwu ba wannan dai akwai wasu 'yan matsalolin haka a a ƙarƙashin shi a ƙarƙashin wannan kuma sar'ila suna kawo wata matsala idan mace ta haihu ba ta da aure kaga ɗan bai da uba kenan ko to wai wani mutum a waje zai iya zuwa ya yarda da cewa ɗan nashi ne kuma a bashi an gane ina ga yanzu ba a cika yi ba ko amma a jahiliya haka ake yi karuwa haka ta yi a bakin ɗakinta ta rubuta kwalitinta sai ta kwanta da maza ashirin sannan sai ta haihu idan ta haihu dukka maza ashirin ɗin sai su taru a kofar ɗakinta kowa ma yana so a ba shi ɗan a ƙarshe sai a kira ƙwararru masu iyafa iyafar kamar ita ce dna kenan na yanzu wanda su a lokacin su ba aunawa suke yi ba kawai kallon mutum za su su kalla jinjirin sai su gane wannan idan yana da alaƙa da wannan idan wannan hancin yana da alaƙa da wannan hancin wannan kumbar tana da alaka da wannan kumbar in suka gama duba kumbunan kwartaya ai sunan su kenan ko sunan su kenan da dan koyewa ne kawai da yi kasan zamani in duniya da kusa ne da ta canza ma abubuwan suna yanzu kwarto ya zama mazinaci ce ai mazin ka ce kwarto za a fi ganewa ka ai mutumin ba sai zai zo ai to ya karshe sai su ce to kai wane wannan dan naka ne sai a baki da sai a ɗauki ɗan sai a bashi bari mu karkare alwaladu lil firash da da ma'abucin shimfiɗa ne yasa idan mutum ya tashi aure ka auro kin tsakiya in ba haka ba za ta haɗa ka da kwashe-kwashe wallahi ta haifan maka gabashin Najeriya da yammaci da arewaci ba za ta sai ta haifan maka to da ka riga ka buga kuma tun da dai aka kulla muku igiya ita ta gama samun immunity yanzu ba haihuwar da za ta ce madan shege alwaladu lil firash ba yadda ka iya annabi ne ya faɗa ba yadda ka iya idan kai ta hakuri kawai yace wala ibrata li shibhihi bi ghairi sahibi kuma ba a la'akari da kamanceceniyar ga wani da ba nashi ba bari mu bada misali da zai fitowa fili kawai yanzu sai kana da mata sai ka dan dauke ta kila kuka tafi kasashen larabawa ko kasashen turawa kuka dan yi wata uku wata hudu sai ta samu ciki ashe ba cikin kai kai dama kana san aikin kamfani ma ya rufe maka ido sai dai ku yi waya a chata to sai ta yi wani bature mana hancin nan nashi kaman bit bayo bature sosai amma kai ne mijinta ɗan nawaye sai kuma da irinmu ne baƙaƙen mata ne ‘yan afirka bayan Allah ɗan naka ne sai dai a taya ka murna ka sama baturi amma lallai ɗanka ne maganar gudun ƙwayar halitta ma ba a yadda a yi ba idan ba ka yadda ɗanka ba ne sai ku tafi suratun nur sai a yi la'ani to shi yake nufi a nan ba a la'akari da kamanceceniya to aini in ka kalle wannan matar ka kalle ni ai ba ma minka ba ma yi kama da yaron ba faɗar wannan maganar kana so ka tona ma kanka aljihu ba ka da uzuri matar waye har zuwa da ta haihu ita ce mata ta ce har zuwa da ta samu cikin matar waye matar ka ce ta naka ne wala ibrata li shibhihi bi ghairi sahibi wannan suna kafa hujja da hadisin sayyidina abi huraira wanda yake cikin bukhari da muslim abinda ya faru shine wannan hadisi al-awwal firash wal akhir al-ajr akwai hadisin aisha kuma sa'ad ibn abi waqqas ɗan uwan shi utuba ibn abi waqqas ya zo ya kwanta a rashin lafiya shi utuba kenan sa'ad ibn abi waqqas sananne ne akwai umair ko wani dan karamin kanin su dan shekara goma da aka kashe na ga abadar ko a uhud ina dan shekara goma shi saboda bai girma ba shekara tarihi shi bai bayyana sosai ba da utuba ya zo zai rasu sai ya kira sa'ad ya ce masa da su ko na mutu a can gidan akwai wance na yi zina da ita matar aure ce ba ya ce in ta haihu ka san duk bala'in da za ka yi ka karɓo ɗan uwanka ka dawo da shi famili ya ce yaya an gama a jahiliya kenan ana bari gima ba ya zaba larabe da rigan shi da mamaki bature na raina mai hankali taurin kan ya gare shi ya ce yaya an gama shikenan mutuba ya rasu sai sa'ad ibn abi waqqas yazo ya samu abdu ibn zam'a shi abdu ibn zam'a shine mijin matar sai yazo ya rasulullah sa'ad yazo ya rasulullah ibn akhi utba ibn abi waqqas ahida ilayya annahu annahu ibnu yace yace to ya rasulullah dan uwana utuba ya man wasiya cewa in zo wajen su ibnu zam'a in karbi dan da matar shi ta haifa kuma ya rasulullah in ka kalli kamanceceniyar akwai kamanceceniya da ɗana kwarai-kwarai da gaske shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwaladu lil firash wal ahir al hajar da na mai shimfiɗa ne sai ya waigo ya ce ya kai abdubunu zama'a mijin matar kenan ko ya ce abdu ɗan zama'a ɗauki ɗanka walil ahiril hajar shi kuma wancan da ya rasu maganin shi hoge shine yake cewa wahtajibi minhu ya sauda bintu zama'a ke sauda bintu zama'a to ki ɗan faku daga gare shi in ka abin da abin zai fito maka fili ita sauda dan uwanta ne kisin ya faru da shi matar dan uwarta ta haihu kaga dan ba muharramin ta bane abin nan ba ba adana muharrami ne saka zai iya shiga har wajenta amma sai ga kes ya zo sai ibn abi waqqas ya zo ce na neman dan dan uwan shi utuba yaro jinjiri in ka kalle shi sak ya fi kama da yin gidansu sa'ad amma matsalar shi utuma ibnu sa'ad farto ne fartanci ke ne ko kuma zane yi shi kuma zam'a shi ke da mata amma ɗa bai kama da shi ba to in dai ɗa na zam'a ne to ba muharramin sauda ba ne to kuma da annabi ya zo yin hukunci sai ya ce to shi kenan kai abdubunu zam'a ɗauki ɗanka kai ke da garash matan nan matar ka ce amma ke abin nan sauda wannan yaron kar ya ƙara shigowa wajenki ba muharraminki ba ne a ƙarƙashin ƙasa ɗan gidan utuba ne amma tun da shari'a ba ta ba utuba ibuna abi wakkas ɗa ba to ba za mu yi hukunci da ɗan shi ba ne amma wahtajibi anhu ya sauda har sauda ta rasu bata ƙara fitowa da yaron nan ba saboda a haƙiƙa muharraminta ne amma a ƙarƙashin ƙasa ba muharraminta ba ne domin ji abin da ya faru so da haka in kana da mata kaga tana wasu biye-biye a yi maza a yi gyara zai shiga domana ai ɗa ne na halal in bai yadda bai je kotu da ani za a yi ya rantse da billahi allazi la ilaha illa huwa zanatai yana da ya gani ne dai kawai irin mutum na zo nan ana cuta kasan nan mata ya aka yi ne kace ba komai ba komai sun wanke ka yace wai idan taraka salatatu fi wata amatin idan mutane uku suka yi tarayya wajen kwanciya da wata kuyanga fi tuhurin a cikin tsarki malaka ha kullu wahidin minhum fihi da kowane ɗaya a cikin su ya mallake ta a cikin wannan tsarki fa ja'at bi waladin sai ta zo da ɗa ta haihu wadda uhu jami'a su duka ukun suka yi da'awar ɗansu ne to falyukra bainahum ayi qura'a a tsakaninsu wa man istahaqqahu bil qur'ati fa alayhi lil akharaini ko lil akhirina thulusat thulusat diya sai qura'a tsakaninsu wanda ya cancanci ɗan to sai ya biya biyu bisa ukun diyar ga waɗancan mutane biyu da suka rage wannan ba a zane yake magana ba aure ne yanga ce ƙwaya ɗaya ta gama jininta ta samu tsarki sai wannan ya saye ta ya je ya kwanta da ita sai ya rabu da ita ko ta koma hannun wani shi ma a wannan tsarkin kuma da ya sake kwanciya da ita shi ma ya rabu da ita sai ta sake faɗa a hannun na uku sai ta hai sai ta ga ciki sai su duka ukun da ta haihu kowa ya zaburu ya ce dan shi ne a ba shi dan shi yanzu ya za a yi yanzu abinda za a yi in a yanzu ne a zamanance a iya DNA a irin wannan gabar ya halasta yi DNA saboda DNA din ba zubarwa da yaron mutunci zai yi ba nema ma yaron mutunci zai da a bashi yana watan gari da tsakanin iyaye uku bayan ba a haka duk wanda dan ya fito a hannun shi bai ta tabbata ɗan shi ne sai ce to wannan ɗan kuɗin shi kaza sai a raba kuɗin uku sai ya biya raguwar mutane biyu bisa uku ka ce a yaro kyakkyawa haka miliyan uku to ka san ka da ka ɗauka miliyan ɗaya za a kawo miliyan biyu miliyan biyu za a ba wancan miliyan ɗaya wancan miliyan da ka sa miliyan ɗaya in aka yi haka shi kenan ya yi wannan haka ake yi a irin wannan gabar ba a baji na zina ba yana da shi kenan ko na lafiyar sai mu tashi a kitabun talaf littafi na na saki wa alaikum assalam wa rahmatullah eh a wannan kuyan gace ku shi yasa abin ya faru a haka baiwa ce in ya ce ba zai yiwu ba idan ya ce tana da ciki to sai dai a jira sai ta haihu wa ulul ahmali ajaluhunna ay yad'ana hamlahun in kuma ba ta da ciki tana jini sai ta jini uku idan kuma ba ta jini wanda ba kuma saboda ciki bane to kuma sai a jira sai ta yi wata uku to da ka in ya ce ma wannan abin bai kamata ya faru ba kwata-kwata bai kamata ya faru ba shi yasa shi ma ba da misalin a baiwa amma a ya a kwama ta laci an yi kuskure ne ba a bido dokokin shari'a ba shi yasa matsala ta faru wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh waccan ta rika yi a yayi almuslimu na ala shuruɗihim yadda suka yarjejeniya su ya su a haka za a gudana aka faɗa miji kawai ga yadda aka tsara ya haƙura kawai a ji shikenan ba a cire mace a rabon kwana ko ta haihu eh A'a, ai rabon kwana daban kusantar iyalai daban, a ba ta rabon kwananta, ai kaga duk wanda miji ke ɗakinta akalla tana da wani immunity, ko wani hari aka kawo daga gora da tsara daga ɗakinta su fara fito, akalla tana da wani security, don kwamanda yankin na ɗakinta. Ka fahimta? Su da kawai a raba kwana tana da kwananta, a ina aka kwana a ɗakinta, shi kenan shi ne nata. Allah ya samu dace. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na.